للسامعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan sha biyar ne kuka sa to sha biyar sha biyar ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya a muna cikin kitabu sala za mu tashi babu jubu duma'anina fi rukuwa wasu jubu babin da zai magana akan wajarfin nutsuwa a cikin ruku'i da sujjada za mu tashi darasi na talatin da biyu daidai hadisi mai lamba ta casa'in da shida shafi na ashirin a wata nuska mala yake babu jubu tumanina babin da yake magana akan at-tumanina nutsuwa wajabtin nutsuwa abin da ake kira at-tumanina shine hiya al-istiqrar wa ta'anni wa adam al-ajala ya ake kira at-tumanina wato tabbatuwa da bin abu a hankali da rashin gaggawa wannan shine at-tumanina domin duk lokacin da mutum zai yi sallah al-musalli yunaji rabbuhu yana gana mai sallah yana ganawa da ubangijinsa to kaga na taɓa ba da wannan misalin idan mutum yana so ya gane wannan walillahi almasalul a'la ya kamata ya je gidan sarki mai martaba sarki zai ga magana ma da nutsuwa komai sai an koya ma idan ka je za zama sai an nuna ma yadda za ka yi sannan magana ma idan ta yawa za a kace ma ita Sai da hadisi Abu Hurairah annabi yace al-musalli yunaji rabbuhu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa sannan kuma wa yu'azimuhu wa yusabbihuhu yana girmama Allah yana tsarkake sannan kana roƙon sa sannan ka sani cewa an kaje gaban Allah madaukakin sarki kana cikin wani irin dausayi wanda yake mai nau'o'i daban-daban na ibadu wanda ya tattara wasu ibadu daban-daban da suka tattara wani suna guda ɗaya shine as-salat kaga sallah an ka kalle ta ita sallah ismun jami'a domin za ka yi tasbihi ka istighfar abubuwa da yawa duk a cikin sallah ibada ce da yawa wanda a wajen sallah kana yin su kuma duk sunan su ibada to yasa ake buƙatar nutsuwar ka ta musamman yayin ganawar ka da ubangiji alladina hum fi salatihim khashi'un shine wanda ke samun kushu'i a sallar shi ta ga kamar da ake bada labarin irin su Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala an lokacin da aka yi mara rauni a yaki yake da a yanke gurin matarsa ta ce ku kyale ni sai ya tada sallah ita ta ba su shawara da ya tada sallah aka zo aka samu abin da za a samar a gurin aka yanke gurin sai ya fadi ya tuno bai kula zuwa kawai ya fadi ya tuba wanda da idan an yi an yi ya yaki amma da yake da sallah azu suke abin da zasu yi kula su ba ya dai su ba kawai saboda me yana ganawa da ubangiji annabi yace wanda yace alhamdulillahi rabbil alamin wanda yace godiya ta tabbata ga ubangijin talikai sai Allah madaukakin sarki yace hamadani abdi bawa na ya gode mu arrahmanir rahim sai ubangiji yace asna alayya abdi bawa na ya yabe ni conversation kuke da Allah duk lokacin da kake sallah muhadasa kana fada yana fada to ake ka hararo wannan maliki yawmiddin sai ubangiji ya ce da kai majjadani abu bawa na ya kambama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ubangiji ya ce haula ila abdi hada baini wa baina abdi kai wannan tsakanina ne da bawa na اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل saboda haka wannan tsakanina ne da bawa na bawa na ya roke ni duk abin da yake so to duk wanda yake hararo wannan yayin da yake sallah lallai ne tsuwa za ta zama nutsuwa isa ana faɗa lokacin wani sai daga cikin sarakuna da aka yi lokacin bawa jangwarzo suna sallah da matarsa sarki ya wuce ta bayan gidansa ana idarwa ta ce ka amma bai sarki ya ja jama'a ya ja jama'a yace ya ya sarki ya ja ta ce baka juje su ba sai ce to ki sake sallah yace wallahi ban san ya wuce ba shi saboda yana sanawa da Allah bai san an wuce ba har ana ta buje-bujen abubuwa sai dai ki sake sallah irin wannan nutsuwar ake bukata yayin ganawar ka da ubangiji domin wanda zaka ga shi za mu ce faɗa su ga nutsuwar a sallah ga yawan nafilfili mu kuma ba nutsuwar ba nafilfili tunda mun faɗa a baya Imam Ahmad raka'a 300 yake ta nafila a rana kullum kullum ta Allah ya yi raka'a 300 to ka suna da wannan kuma suna kokarin biyayya ga Allah kuma ka san cewa Imam Ahmad ko jaka babu ko baka taba ganin sa ba ka san sallah ne mai kyau to wannan abubuwan muke bukata wajen hararowa mu yanzu da yawa aka tambaye mu sallar magariba ba na ka ce me limamin ya karanta ka manta ka manta da saboda haka wayannan abubuwan su ake faɗa saboda sallah ba kada wani abu da yake kima a gurin ka tsakaninka da Allah fiye da sallah kullun kokari zai a ga zai a yi mai kyau dan Allah madaukakin sarki ya karba to shine abin da malai yake a gaya mana anan shi za malai yake saboda haka ne ba a so mutum ya rika tattaken kurciya a sallah kaga sallar ta kamar wasan yara ba a san wannan yawwa ko mutum kaga yana yi sauri yake gaba yace alhamdulillah mun mun sauke nauyi su sahabbai da annabi alaihi salatu wasalam suna nutsuwa ne a sallah idan suka fita daga sallah sai su ji ba dadi sai sun dawo sallar ke samun nutsuwa mu kuma muka buka zama ne muke jin dadi in muka shiga sai mu ji nauyi shine sabanin mu saboda haka wanda ya dace da sallah shine wanda ya ruku'i cikakke ya sujjada cikakkiya sannan ya bi sauran gabobin a hankali wannan shi abin da malamin ke faɗa to mu je hadisi na gaba ana bi Hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda mun san tarjama sa Abu Hurairah a baya cewa wato tun a farkon littafin ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala al-masjida lallai annabi tsira da aminci Allah ta bata gare shi ya shiga masallaci fa da kala rajulun sai wani mutum ya shigo shi ma fa sallah yayi sallah wannan mutumin a wata ruwaya an fara sunansa shine Khallad ibn Rafi' Khallad ibn Rafi' shine mutumin fa sallah yayi sallah thumma jaa fa sallama irin ya ida da sallah nan zai wuce liman zai wuce annabi alaihi salatu wasalam sai masa sallama fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai wa annabi sallama shi za ka ce hatta a masallaci ana sallama in dai kaga mutum ba sallah yake ba wani abu ba za ka tashi ka tafi salamu alaikum ya halatta sai wa annabi sallama fakala sai yake irji fa salli annabi yana gani sahaje san da yake sallah annabi na kallansa ya zo wa annabi sallama zai wuce sai annabi yake da shi ko ma kai sallah fa innaka lam tusalli domin sallar da kai ba sallah ba wannan sallar da kai wace ba ko ba kai sallah fa salla kama salla faraja'a sai wannan kallat bin rafi ya koma fa salla kama salla yayi sallah irin wanda ba irin mu bane da mutum zai ƙara kikiran wani abu sabo tun da an ce wace ba to bari ƙara wani abu yadda ya iya kawai sai kuma mai mai mai tada domin sai iya ba lokacin zai kirkiro wani abu ya ce to bari ƙara kaza tunda ya je wancan baje ba to ai zai gani ba wannan saboda haka sai ƙara mai mai ta irin wanda ya san ya iya tun maja fa sallama sai wato ya zo ya dawo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya kuma yi masa sallama karo na biyu bai ce ɗazu na yi sallama ba yanzu ba sai na yi ba sai kuma yi fakala sai annabi ya ce da shi irje fa salli ba Allah ko ba kai sallah fa innaka lam tusalli domin sallah da kai ba ta kai ba karo na biyu kenan ya kuma zuwa ya dawo ya sallah ya dawo ya kuma yau annabi sallama annabi ya amsa mar a wata ruwaya an ce farad da alaihi salam nan kun ga ba faɗa ba amma ɗaya ruwayar akwai wato ruwayar rifa'atu bin rafi da sauran ruwayoyi da aka tattara kamar yadda wasu malamai sun tattara hanyoyin cewa sai annabi ya rayar da sallama wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ko ma ka sake sallah ba sai ba sai ya amsa masa sallama sai ki to wata ba fa ko ma ka sake ta uku yana shine salatan ta uku fakala sai wannan bawan Allah yake wallahi ba ataka bil haqqi na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya la usinu gairahu ban iya wata sallar da ta go wannan ba ba kariya wannan sallar da kaga nayi ita ce nan na iya wallahi ba rancan tun bakan aiko ka tun kan za muka iya sallar ba wannan magana wallahi ban iya wata sallar ban da wannan ba ita kadai na iya fa'allimni koya mu ba ja kaga bas zance ya kare fakala sai annabi yace to yanzu ya koya ma idan kumta ila sala idan ka miƙe za ka yi sallah karantarwa kenan fakabbir shi ne za ka tarbiyya shi ne ba wai kawai mutum ya fito ya ce ko ya rubuta a cikin bangonsa a cikin a Facebook cewa duk mutane ba su iya kaza ba kuma bai faɗi yadda ake ba a ce ka ce jama'a kaza ba ba daidai bane daidan shine kaza wannan shine karatu amma ka zo ka ce kowa bai iya kaza ba kai shiru wannan ai kwada kai kwada ne in ka ce ba iya ba to faɗi yadda ake yi shine daidai saboda haka sai annabi ya ce in ka miƙe za ka yi sallah fa kabbir matakin farko kai kabbara takbiratul ihram Allahu akbar mun fada da matakan ta guda uku duk yadda kai yayi ko dai kai kabbara da daga hannu ko ka daga hannu sannan kai kabbara ko kai kabbara sannan ka daga hannu wayannan fuskokin guda uku haka muka fade su a baya thumma qara'a ma tayassara ma'aka min alquran abu na biyu sannan ka karanta abin da Allah ya hore ma na alqur'ani abinda Allah ya hore ma da alkur'ani na uku sun marka sannan ka tafi rukuyi a ta tadma inna raki'an sai ka nutsu kana mai rukuyi sai ka samu nutsuwa cikakkiya na hudu sun marfa sannan ka dago daga rukuyi a ta ta adali ta adali da qa'iman har sai ka daidaita a tsaye sun masjud bayan ka gama wannan ka tafi sujjada a tagar mai na sajidan sai ka samu nutsuwa a sujjadar nan sun marfa sannan ka dago kanka a tagar mai na jalisan sai ka nutsu a zaune bayan ka yi sujjada ka dago kenan mali yace wa fa'al zalika fi salatika kulliha kaga annabi ya koya mana raka'a daya sai ce to wannan tamfin din da na baka yanzu irin ta zaka a kowace raka'a yanzu raka'a guda aka bai irin da za ka yi a kowace raka wannan hadisin da muka karanta shi ake kira hadisul mutiqi salatu hadisin wannan da ya bata sallah za ku ga shi Sheikhul Albani ya dauka wato da sauran ruwayoyin da suke kama da shi ya gina littafin sa na sifatu salatin nabi saba'in da biyar bisa dari akan wannan hadisi wannan littafin da kake karanta sifatu salatin nabi ai wata da watanni ana biyawa to wannan hadisin ya kalla da shi ya buda gaba daya domin ya tattara dukkan turqul hadisin in nace turqul hadisin zai iya yiwa ba shi kadai ya rawaito ba maybe Abu Hurairah ya rawaito Anas dan Malik shi ma yana da wani hadisi ko Ibn Abbas da ake kiran sa hadisul mutiqi salatin ko kuma banda Abu Hurairah a wata ruwaya ta ya ƙara wasu abubuwa da ba kawo anan ba domin suna da bada komula cewa kamar da ka karanta ibnu daqiq al-aid a cikin ikamul ahkam na ta shari'in umdatul ahkam ko kuma jiro da aka tattara tambiyul anam cewa kaga irin maganganun da malamai suke musamman ibnu daqiq al-aid a wannan hadisin ya numfa ta matuka ya kawo shafuffuka da yawa yana shari'a akan hadisi sai da maganganu da ya kawo akan hadisi cewa duk abin da ka gani ba faɗa a nan ba to ba wajibi bane a sallah sai dai idan wani hadisin ya zo daban ya faɗi wajen su a wani hadisin to sai ka ƙara kamar yadda za mu ji hadisin gaba nan gaba hadisin da za mu ɗora da yake cewa la salata liman lam yaqra fi hadhi fatihatil kitab ko bi ummil kitab kaga wannan hadisin ai nan bai faɗi shi ba domin a wannan hadisin ba zai karanta fatiha ba kuma wajibi to sai ka ce abu na farko da za ka kalla duk abin da kaga baya nan in wani ya zo ya ce ma wajibi ne sai ka ce in ka kalli wannan hadisin gabobin nan kaga babu shi sai ka ce ba wajibi bane sai ya kama dalili kamar wancan hadisin na Ubaidu bin Samit da zamu biya cewa ai annabi ya ce kaza yake to na kara ya kara akan hadisul muti'i kaza da wucewa shi ma wajibi ne saboda hadisi kaza sannan din da aka yi sabani cewa kaza wajibi ne wasu suka ce ba wajibi ba in dai ya fado a hadisin nan to ka karkata akan wanda suka ce wajibin domin yana cikin hadisin muti'u salatu abu na biyu sannan na uku suka ce da abin da aka ce haramun ne an fahimta da kyau ko baya cikin wannan hadisin na hadisin musulmi salata wuto ya halatta ka karkata zuwa ga inda kace haramun din ne domin bai faɗo a hadisin musulmi salata wuwa wannan takaitacciya formula ce da suke kawo a kan hadisin musulmi salata wuwa domin in ka kalla hadisin na farko zaka ga cewa babu ikama ba a kiran sallah ba ikama amma a wata ruwayar ya zo ya kawo duk da ruwayar sun raunana ta cewa bata kai wannan inganci ba ita mai rauni sai da shi abubuwan da shi shi kansa wato ibnu da kikil aitin ya kawo kenan cewa za a raira ya hadisin ko sauran malamai da suke gani raira ya hadisin abubuwan da ya fito da su wasu sun kara da na farko takbiratul iyam a ikama da kiran sallah wanda za mu zo mu ji nan gaba to me za mu koya karkashin wannan hadisin na farko cewa ya halatta a yi wa mutum sallama a ji idan yana cikin masallaci ya halatta sannan abu na biyu a je ya halatta ka yi umarni da kyakkyawan aiki a masallaci kai hani da mummuna a cikin masallaci kaza abu ba daidai ba ne ya halatta ka gaya mutane jama'a kaza ba daidai ba ne ya kamata a gyara sannan ba laifi bane idan liman ya hango wani kuskure ko wani ya ga wani yana sallah ba daidai ba ya ya karantar da shi ya koya bar amma wato ta hanya da kyau bin hikima wal mawidati lazara in ka kira mutum kai da shi kace wani na ga kai kaza kai da shi in dai gaskiya yake ne ba to ya kamata ya karba idan kuma gaba ɗaya masallaci ka gane yi to sai kai wa'azi ko kuma wani ne yake yi ba kuma ka so ka kama sunanta ya halatta liman ya miƙe ce jama'a ya kamata a gyara kaza in dai mutane ba su gane shi ne yi ba domin an gane shi ne yi to kamata ya kira shi kawai idan an gane shi ne yi in kai wannan to ya san la su ka kai masa ba za ku daidaita ba to wannan shine abin da malamai suke kawowa kaga ayana fada alhasan da shi da wanda daga cikin abokinsa sun ga wanda tije bai iya sallah ba sai suka fara mutu suka wanda yana ana kamar fadan ƙarya ba kai iya alwala ba aka je ba bai ce kai ne suka ce baba ai bai iya alwala ba sai ce kowa ya yi gani wannan yayi wannan yayi duk suka yi daidai kuma kowanne kawai wannan ya ɗau ruwayarwa ne wannan ya ɗau ruwayarwa ne sai ce to na gane karatun naku ku ji Allah saka muku da alkhairi shi ne bakiya ba shi kenan karatu eh ya gane cewa koyar da shi suke son shi sai sallame su kuma ya gyara to saboda haka wannan shi ne abin da yake da muhimmanci a kiyaye sannan sai yace um sannan ya halatta ya halatta idan kaga mutum yana cikin gabar lokacin da yake to bai kai wata gaba wanda ya tike sai kai majara amma banda abin da ya shafi alkibla ko mun faɗi wannan in ka zo kaga yana kallon kudu ko arewa to nan zuwa ka ce da Allah dan jiya shi ma ba za ka ce kai sallah malam haka ake sallah da Allah ya zaka ake a cewa dan jiya ka gefen ka bangare ka za ka dora da sallah to ya san gyara ne sai jiya kawai cewa ba sai ka yanke ba jiya ka dora shikenan sannan ya halatta kai wanda baka sa abu ban aka ce ma kaza ba daidai bane kace to wallahi ni abin da na sani kenan ko ya mu ya ya kamata na yi sannan an kawo takbiratul ihram a ciki in za mu gani an shar'anta da cewa wajibi ne duk wanda zai shiga sallah sai ya yi takbiratul ihram sannan kuma bayan nan sai karatu alqur'ani karatu alqur'ani nan kuma kaga a gurin shi imamu shafi'i imamu abu hanifa yana da bambanci tsakanin farilla da wajibi a gurin sa amma a gurin jumhur imamu ahmad imamu malik imamu shafi'i su da farilla da wajibi duk abu ɗaya ne amma shi a gurin sa wajibi daban farilla daban a gurin abu hanifa farilla shine abin da qur'ani yazo da shi ko hadisi mutawatir kadin yiwu subuti kadin yiwu dilala shine farilla a gurin abu hanifa idan aya ce ta zo zai ce ya yadda abin da ta faɗa wajibi ne shi za ya rike cewa wato a hadisi ma ta an samu mutawatiri mutawatir shine hadisin da ya zamto wato ba zai yiwu a yi kokonto a kansa ba banda hadisul ahad mutawatir shine daga mutum ashirin zuwa sama ko sha biyu zuwa sama duk su rawaito kamar hadisin hadisin man kazaba alayya muta'ammidan mutum 80 da wani abu ne suka rawaito shi kowa ya rawaito duk wanda ya mun ƙarya da gangan ba ne ka bawa baka adawu minan nan saboda haka wannan hadisin a gurin sa hadisi ne kamar aya domin sa abin da suka rawaito sun fi karfin su ƙarya wanda suka rawaito sun yawan da ba zantan kokonto a ciki to shine shine wato mutawatir amma a gurin jimin kuma zan tantance abu inganci cewa farilla da wajibi fardun wa wajibun duk abu ɗaya ne wannan zance ya fi kwari za mu ji ƙarashin magana a hadisin da za mu biya nan gaba domin yana kafa hujja da wannan cewa wajen kafa wasu dalilai shi imamu abu hanifa sannan kun ga ashe yana nuna mana ashe duk wanda ya yi takbiratul ihram ya karanta Fatiha ya zo yayi rukuyi daga rukuyi ya zarce sujjada sallar sa bata ba domin an gaya ma sai ka dago wa raf'u minhu an fade cikin wajiban da aka fada a cikin wannan sallar bari mu ji ita karai da Yusuf na farko suka ce abin da zamu koya a hadisi a dunkule a dunkule a hadisul mutii salatahu shine wajibai ne da sharadai na farko suka ce niyya wannan niyya kuma mun fada mahallu hal qalbu ba zuwa kai ka zo sallah kai bayani ba cewa na yi yin sallah a zahar da liman kaza a unguwa kaza a masallaci kaza mun faɗi wannan ta a farkon karatu sannan abu na biyu alwala na uku fuskanta alkibla na hudu kiran sallah da ikama na biyar takbiratul ihram shi mun ji shi kana ra'a hadisin a wannan ruwaya na shida wato a fadin Allahu akbar kuma ba za a canja lafazi ba ba za ka ce Allahu al-azam Allahu wato Allahu Allahu Allahu akbar ka kawo da ma'ariba duk wani canji da yake ko da sunan Allah ka sa a gurin bai ba Allahu akbar ita ce bukata kawai ko Allahu kabiran misali ga roka ba irin wannan duk ba bukatar sa sannan sai sun kawo du'aul istifta ita ma sun sako ta ce amma ita ba wajibi bace inda ta zo a wata ruwaya daban ta hadisul mutii salatahu ba wajibi ba mun ji wannan a baya domin mun ce jigogin hadisan da za ku koyi sallah annabi hadisai ne uku ko hudu hadisin Abu Ubayd bin Sa'idi Malik bin Huwairi Abu Hurairah shine wannan da hadisin na Aisha wannan hadisan in kana so koyi sallah in ka shiga wannan hadisan guda hudu ya yake ka suka koyar da wato sallah annabi alaihi salatu wassalam sannan mun ji fatiha cewa sai dai fajiyar sun yi magana akan cewa wanda ya musulunta bai iya ba sai a koya masa tadbiri subhanallah walhamdulillah wallahu akbar iya wannan kawai ya faɗa a sallah yayi in ma bai iya ba yayi sallar a lokacin din da ya musulunta daga baya a koya ba wannan tadbirin kafin ya koyi karatun domin abin da ake fara koya wanda ya musulunta shine ne fatiha sannan sauran tafiratul intiqal ma ana buƙatar wata ruwaya ta zo da intikal shine sauran gurare an gane ko yawa sannan ana bukatar nutsuwa a rukuyi mun fara hadisi Abu Dawud ya faɗi cewa duk wanda ya zai rukuyi ko sujjada bai alal akalli ruku'a tafi guda uku ba rukuyin sa ne ba sai dai liman yake bi yana bin sa sai dago kana yin kabbara kana cewa subhana rabbiyal azim sai liman ya dago ba sai sai ka kara ta ya halatta ka dago kuma ta yi in dai ka samu wannan guda ɗayan ya yi amma idan kai kadai ne baka yi guda uku ba kasa da uku ba da suka ce to yana cikin waɗanda rukuyin ka bai cika ba kuma gajeren ko mai tsawon in baka so ka rage sai ka dau gajeren a ciki subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi sune masu karanci subhun qudus rabbul malaikati wa ruh kaga yana da tsawo yawa subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal alama shi ma mai tsawo ne shi za yawanci za ga limamai sun fi yin su yawanci a sallar dare ko mutum zai sallah shi kadai domin kada ya matsawa babu an gane ko wannan shine sannan akwai nutsuwar a sujjada ita ma ana bukatar ta mun faɗi irin wannan haka nan tashahhud sai ya ta tsakiya haka nan kuma in an zo da ta karshen dawa ta karshe ta fi tsawo haka nan idan an zo iftirai a wajen zama don yin wato tayyar shi ma ana bukatar ka samu nutsuwa wannan shine hadisul mutayyi salatu hadisin wannan da ya bada sallah kuma ana bukatar ko da yaushe duk wanda zai sallah ya tabbatar da abubuwan da ya fito a hadisin nan kana yin su cikakku in ba ka yi to sallah ka bace ba kuma annabi ya faɗa cewa akwai wanda zai sallah yana yi a gurin da yake za a wurgota ko tashi ba za ta yi ba domin sallar mutane tashi take idan baka yi ta mai kyau za ta ta tsalle ne a gaban ka ba inda za ta sai ka yi mai kyau irin wanda Allah yake so to wannan shine babu tumanina fi ruku'i wa sujud sai ma ne ce babu qira'ati fi salat babin da zai magana akan yanayin karatu a sallah shi kuma yaya ake karatu a sallah malam yana nufin tilawatul qur'an yadda za ka karanta alqur'ani an gane ko yana nufin kuma alqira'atul wajiba wal mustahabba karatun na wajibi da wanda ake so na wajibi shine fatiha mustahabi kuma shine wanda yake baya bayan wannan a wannan gabar ma an saba da Abu Hanifa domin na ga muku a wajen wajibi da farilla shi yana da bambanci da sauran ayyumatul mazahib na cewa me zaka karanta yawa an ubada ibn samit radiyallahu ta'ala an ubada ibn samit an karbo da gare shi Allah ya kara masa yadda shine abul wali ubada ibn samit al-khazraji ne mutumin madina ne yana cikin khazraj ya je bai atul aqaba wanda aka yi da mutum 70 din nan mubaya da aka yi wa Annabi alaihi salatu wasalam mutum 70 din da yana cikin su sannan yana cikin mutum 12 nan da suka yi wa wato zabaku da cewa Annabi mubaya tun bai atul aqabatul ula yana cikin su ya je yakin badar bayan yakin badar duk yakokin da aka yi a bayan su da shi aka yi Allah ya kara masa yadda saboda haka Ubadat bin Samit yayi ruwaya daga cikin sahabbai ɗan uwansa da yawa sannan kuma ya samu almajirai da yawa da suka zuwa karkashin sa tabi'ai kenan wanda suka koyi karatu a gurin sa Ubadat bin Samit yana cikin waɗanda Sayyidina Umar ya tura su zuwa ga Sham wata rana Yazid bin Abi Sufyan ba Yazid bin Muawiya ba kun san Abu Sufyan yana da da Yazidi kuma yana da da Muawiya yawa mun karanta wannan a cikin Nabi Rahma lokacin da mun karanta da Sira Yazid bin Muawiya dan uwan Muawiya ne to shine ya taba aikawa sai na Umar cewa Allah suna buƙatar wanda zai karanta da mutanen su karatu Al-Qur'ani sai Annabi ya tura sai na Umar ya tura musu Ubada ibn Samit da Ubay bin Ka'ab da Abu Ayyub al-Ansari domin Abu Ayyub al-Ansari a lokacin ya ma manyanta sai ya tura shi kirji to shi da nan lokacin shi Abu Ayyub al-Ansari da suka je to sai a Ubadat bin Sami ana nana nan wata ran kuma tunda shi Muawiya yana gwamna a Sham sai suka samu sabani da gwamna shine baro garin kawai ya da Madina sai na Umar ya ganki yace haka sai ya ce shi ba zai iya zama da Muawiya ba sun samu sabani sai ya ai hakuri za ka yi ka koma yace ai la khaira fi ardin laka fiha babu alkhairi a garin da babu kai ya ya ubaratu bin ya abul wali yace ka koma duk abin da zai to wato muawiya shine gwamna a a a a jam amma banda kai sai ba zai mulke ka ba an ture ka shine ya koma shi za ku ga duk kusan hadisan ubadatu bin samit na shamu domin ya koma ya tara dalibai masu yawa a wannan wato garin shine ubadatu bin samit sannan kuma yayi alƙalin an ba shi alƙalin yana cewa ba shine wanda aka fara ambata da sunan alƙali shi ubadatu bin samit malami ne kware da gaske an ce daga baya kuma ya koma filastin a filastin ya ya wato ya rasu a shekara ta talatin da hudu bayan hijira an ce baya ganin ko ta kwana inda ya ga kai abu ba daidai ba sai ma magana in dai kai ba daidai ba zai zo ya ma magana ce kaza da kai ba daidai ba ne shine mu'am ubayr bin sabit radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي لا صلاة النبي لا النبي سوى با صلى باب صلى لمن لم يقرأ ga wanda bai karanta bi Fatiha til kitabi wanda bai karatun Fatiha ba bai da sallah su wanda bai karatun Fatiha ba bai da sallah wanda hadisin ya janyo tun daga kan sahabbai har zuwa malaman da suka suke rubuce rubuce zamanin yana abin da nake nufi da sabani shine akwai wanda suka ce ko liman kake bi wajibi ne karanta fatiha shi za a ga mutun yana yawo yawo masallatai da wurare da dama na karatuka zai ga wani yana wato suna yana kusa da shi liman yana karatu shi ma yana to shi ya taba akan wannan ra'ayi domin ba wai daga yanzu aka fara ba Abu Hurairah ba ra'ayinsa kenan cewa annabi ya ce la salata liman lam yaqra fi fatihatil kitab saboda ko liman ya biya sai yayi cewa kisa wasu limaman da suka fahimci wannan suke akai guraren da suke wannan in suka yi fatiha sai su dan yi shiru na dan wasu sakanni yadda yanzu shi ma ya wawuri fatiha da gudu yayi ya gama sai kuma su fara fatiha akwai ba su yin wannan an fahimta da kyau ko ba su wannan ra'ayi kai hatta Imam Bukhari ra'ayinsa kenan shi ma yana ganin sai an biya fatiha amma jumhur jumhurin malamai suka ce a dalilin kuma shi ne dalilin su shine hatta Abu Hanifa dama shi bai jama fatiha abu ya sai a gurin Abu Hanifa idan kace Allahu akbar kace mudahammatan ya halatta kai rukuni domin shi a gurin sa fatiha ba wajibi bane me dalili yake saboda Allah yake faqra abad faqra ma ta yassara min alquran yace kuma wata qadiyu subut ce qadiyu dilala wannan kuma hadisi ne kuma ahad kaji rigima saboda haka a gurin Abu Hanifa an kazo ka karanta Muhammadan ko babu yayi ya la rabbi kuma su kanti ban san laka tayi sauran malamai aimatul wazaib Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal ba su yarda da shi ba kamar yadda na ga muku shi a gurin sa wajibi daban farilla daban wajibi shine abin da yake farilla shine abin da yake tabbata Qur'ani ko hadisi mutawatir hadisin da yazo akan Fatiha kuma yace ba hadisi ne mutawatir ba ahadi daya daya ne suka rawaito shine dalilin sa amma dai na fada cewa dalilan sa gaskiya ga wanda yake bibiya ba sai na Imam Malik wali ba sai Imam Malik ya fi kwari domin shi kun ga ba ma wai Fatiha ba duk abin da ka zo ka biya aya ɗayan ka biya kawai ta isa wancan maganganun kuma sun fi kwari ko shakka babu to ba sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba fatihatul kitab ya zo da wannan sunan ko ummul kitab ko ummul qur'an ko sab'ul masani tana da sunaye kamar yadda imamu suyuti ya kawo a cikin littafinsa na na na al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo sunayen fatiha duk da wasu sifofi ne ko sunayen ta biyar um oke tana da sifofin ba da suna yake da yawa wancan qur'ani ne da sunaye biyar da sifofi da yawa to babu sallah ga wanda bai yi wannan ba wasu kuma suka ce a ba sallah ga wanda bai karanta ta a galibin wasu a fahimta su shine inda za ka zo yanzu sallah ne raka a hudu idan ka zo a galibi ka zo kai a raka a uku duk ka biya fatiha a ta hudu sai ka yi kawai ta yi domin kai a galibi shi ma wannan zancen bai da kwari zancen da yake mai kwari shine ga wanda yake liman ko mai yin sallah shi kadai in dai bai fatiha ba sallar sa ba dai ba amma idan tare kake da liman babu laifi dan baka karanta fatiha ba sai dai musamman a wanda yake yi a bayyane dalilin wannan malamin shine suka ce Allah ce wai za ku ri wai za ku ri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ga aya qur'ani karara idan za a bi alqurani fastami'u ku saurara aya ce ba diki ba ku saurara alqurani wa ansitu ku jiru la'allakum turhamun ko ajikan ku kaga ko shakka babu wannan amni ya ga mai komai shine suka ce don dai kana jin liman ka saurare in dai su liman kake sauraro to ka saurara in dai yana yi a bayyane shiru za ka yi kawai in ka je gurin wanda yake da wata fahimta ya yi shiru kafin ya fara fatiha a sura sai ka biya fatiha ka in ma baka yi ba kuma yayi domin ya dauke ba shi liman amma lokacin da yake yin karatu a boye jama'a ko liman kake bi yana yi a boye duk gurin da ya boye karatu kai ma sai ka yi alal aqal ka biya fatiha idan su ba a mujallai azhar sai da al'asar kaga gaba ɗaya karatu ya kama ka fatiha da sura za ka in ka gama sura bai gama ba ka ji da yi rukuyi ba ka ɗauko wata haka ake yi in kana da wayo ka ɗau doguwa wanda duk abin liman da yayi rukuyi a nan ka fara bakara ko ali imran to da za ka ga duk abin da yayi rukuyi bai kana an fahimta da kyau ko wannan shine abin da yake daidai haka nan idan ya zo a wanda ake yi a fili sallar magariba idan ya zo raka'a karshe a boye zai to kai ma sai ka je fatiha idan ya zo sallar isha'i rakawoyin karshe a boye zai kai ma sai ka je fatiha wannan shine daidai aka jumhur suka taba akan wannan kuma sune dalilan suka fi kwari Dinin lokacin da liman ya boye ko kuma yana yi a bayyana amma ba ka ji to za ka biya saboda saba yawan mutane ba ka jiyo me ake biyawa to ya halatta kai ma kai karatun ka daga inda kai sai dai karka ji ayi yanzu limamu azan in magariba nake bin sa kuma a bayyane yake ka fara yin naka a ajiye kai kadai zaka je da kanka ba je da jama'a ba zaka damu mutane ba amma idan kana jiyo shi to saurare shi wannan shine dai to wannan hadisin kun ga wato abin da yake yutar da mu kenan ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba mun fahimta ba mu daura a yin wayancan malaman da suke cewa lalle sai wajibi sai ka biya fatiha ba mu ba mu dauke shi ba aje mun fahimci cewa lalle suratul fatiha suna ne daga cikin sunayen suratul fatiha da kamar da muka ji yana da daga cikin sunayen ta na biyu wajibi ne a karanta fatiha a kowace raka'a ba wai wasu ba ta farilla ko ta nafila shi za a ji su shaiban ai kaga abin da ya karanta ma shine cewa an yadda idan ka zo sallah ka biya fatiha zalla ba sura sallah ka tayi wannan hadisi ya inganta haka an yadda da za ka zo yin sallah sallah za a sauri kake za a saura minti biyar ko goma a shiga jirgi ka ji kuna sallah ya halatta duk ka biya fatiha sallah ka tayi sallah ka tayi akwai hadisi ingantacce hadisi hadisin shaiban in ban manta ba wanda ya kawo wato akan akan cewa ya halatta a biya fatiha a sallah amma rashin fatiha a sallah wanne idan kai ba sai ba domin gashi annabi ya faɗa la salata shi za wasu malamai suke faɗa za mu zo kan rafkanuwa ta fi mai zuwa Allah ya kai ya ara mana lokaci cewa idan ka zo mutum ya zo bai biya sura ba ba maza ban malikiya ba sai ya manta bai biya sura ba suka ce sai kaga dama za ka yi sujudu sabani domin idan ka biya fatiha zalla ma ya sallata yi amma idan tsari zaka bi na malikiya dake dake to ka kai rabi yanzu to sai kai sujada ka bani yi za yake da kyau mutum ya iya fahimtar wato ra'ayoyin mazani idan sallah ka rike shi ma yana da hakkin gyara ra'ayoyin mazani to wannan shine mun ji wannan cewa sannan kuma wannan fatihar a wata sallah sallar farilla da ta nafila ko kuwa ya shafi sallar kusufi da sallar gawa malamai suka ce gaba ɗaya sallolin har sallar gawa an kazo ba kai fatiha wa sallar ka ba sai ba kawai yanzu liman sai dan liman kake bi shine na gwani ya rubuta a a Facebook yana cewa ka yi sallar gawa ko kai ma kawai tsaya wa kake to ga shi ma inda liman yace ana sai ka ga wa mutane ya ake yi eh wai kai ma ka yi sallar gawa ko kai ma kawai tsayawa kake yi saboda haka sallar gawa shi da Abdullahi Abba da yazo sallar gawa sai sallar karatun sallah a bayyane mun biya wannan akamul janayi in za ku iya tunawa mun biya cewa da yazo ya karanta Fatiha da sura a kabbara farko bayan ya idare ce nayi ne don kusancewa sunna annabi ne eh don koyarwa yi ba haka ba bayyana ce idare ce nayi ne don ku gane idan mutum ya zo yanzu ka bi imamin da yake sallagawa to na gani idan kake kake bin limamin sallagawa idan ka zo kai ma kana yin fatiha a kabbara farko idan har bai yi rukuni ba ka dauko sura idan idan bai abuwa idan bai yi kabbara ta biyu ba ka dauko sura yana yi kabbara ta biyu to ya yanke ba ko me kake yi sai ka koma salata annabi kuma a kabbara ta biyu da ya zo kabbara ta uku sai ka yi wa mamaci addu'a da ya zo ta hudu in ka ga dama da ta hudu kana yin kabbara kai sallama in ka ga dama ka tura da yi wa kanka addu'a da sauran mutanen gari duk mun biya wannan akawun janayi in an ga dama da kai yin kabbara ta hudu za a yi sallama in an ga dama a yi shiru sannan a biya wani addu'o'i sannan a yi sallama biya halatta duk anwa din ya kawo ta akawun janayi to wannan shine abin da ya kamata kai wannan fa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye eh cewa lalle a kowace sallah sallar gawa sallar kutubi sallar neman shayarwa ta ruwan sama kenan ita ma hadda ita saboda haka malamin ka ce idan mutum ya bari sallar ta bai in dai da gangane shi dai liman kake ji kana ji shiga sallah ya rukuyi to wannan ba komai to wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye hadisi na gaba ban sani ko zamu iya jiya alan nura zamu iya jiya ko ana bi katada da al-ansari radiyallahu ta'ala an an karbo daga abi katada al-ansari da bi ayyub bin al-harith ko wannan shine kamar mun tarjuma sa a baya shine sunansa Allah ya kara masa ya takale yake kara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi jira da min Allah tabbata gare shi ya kasance ya karau fi rak'atayn al-ulayn yana karantawa a rak'o'i guda biyun farko min salati zuhri a sallar azhar bi fatihatil kitabi wa suratayn sai karanta fatihatil kitab fatiha ya karanta surori guda biyu abin nufi a nan shine wato raka'a farko ya biya fatiha da sura na biyu ma ya biya fatiha da sura shine abin da ake nufi kowace raka'a sai ya biya fatiha sannan ya karanta musu sura yudawilu fil ula ga wani fikihu da ake koya limamai yana yana tsawaitawa a ta farko raka farko wa yuqsiru fil thaniya raka ta biyu kuma sai ta kaita abin nufi idan yayi raka dari a raka farko to ta biyu ana karan aya ana karan zai yi raka aya 90 ko 80 ko kasa da haka idan yayi aya aya dari a raka farko to ta biyu kai ma mu ka san cewa yanzu bane ban ba zai aya ɗarin nan ba an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da wato hadisin yake nuna wa yuqadiru bi thaniya sai yake kuma wa yujmi'u al-ayata ahyana lalle yana jiyar da aya wata ruwaya wa yujmi'u al-ayata ahyana yana jiyar da mu aya daya wani lokacin karatun da yake a koyi sallah azhar kawai sai a ji wani lokaci annabi ya ce a raka a farko ko ta bi sai a ji ya ce fa idza faragta fansab abili ko ce wajadaka ballan fahada sai a ji ya jiru ya dora wajadaka ilan fa abina yana ji yadda kansa sauran amma wannan tsayar da kowa ya ji kaga ya ga muku cewa ba suratul duha yake ko suratul sharri to annabi yana haka amma a ahyanan lokaci bayan lokaci ba kullum ba dan kan mutun ya rike yi kullun wata ran kawai dan da annabi ya ga dama yake yi ba kullun ba to shine a hayanan ta wa kana yaqra'u fil asr bi fatihat al kitab wa suratayn haka nan sallar al-asr ita ma idan yazo zai karanta fatiha da sura fatiha da sura wa yadawwilu bil ula wannan fiqhu ne na liman wanda zai zo ya ce biya mana alam tara kaifa haraka a farko ta biyu ya dauko wannan za'ati ba fiqhu ko ba ka bane ba su kiwo sallah ta yi amma ba su kiwo limama kun bayyana da kyau ko yawa to shi ne yake cewa a wai kadiru bi saniya shine wani aka ce wani limami ya musu sallah suratul baqara wani balaraban kauye ne bi sallah ya tambaya bayan an yi dai ce wannan wata sura ya aka yi suratul baqara yace to Allah ya kyauta da haka zo za a yi sallar bayan nan sai liman sai yace a tambayi liman da Allah yanzu ne zai karanta sai yace suratul fil yace kariya biya bakara yanzu filu yace wallahi ba zai bi sallah ba shi ya dauka sunayen surorin shine girman ayoyin da za a yi kai tunda an biya bakara kazu yanzu giwa za a biya to sai inda karfin da ya kare yace wallahi ba zai bi sallah ba saboda haka nan a wajen rak'atayn al-ukhrayn bi umm al-kitab kun ji sunan ta nabi ta an ce fatiha til kitab yanzu an ce ummul kitab yace rakawai guda biyu kan ce kuma sai karanta fatiha zalla wa kana yutawilu fi rak'atil ula yana tsawaita a raka'a farko min salati subuhi a sallah asuba annabi yakan yi wannan ne domin wanda yake bacci ya sauri ya zo ya samu kaga ita guda biyu ce da zarar yayi sauri ya raka'a ta farko ya shiga ta biyu wani ya makara in ba ya dawo daga nan shi kenan shi ma ba aka yi malamai suka ce sai liman yayi mura'atin mamun ta kwasto man na masallaci cewa ya san an saba suka sahun gaba sai ga mutum biyu ne to ya kamata ya canja dogon karatu domin ya san makara akai shi ne in yazo sai ware tilawa a nan amma kowa yana nan a wannan bidiyon naka ya hakuri da shi in ka koma kiyamul laili zai kai domin akwai da tijai masu karfin halin da fitowa sai sun fito sallah yawa to wannan shine an bayyana da kyau ko shi ma sai an yi mura'at to shine min salati subuhi wa yuqaddiru fi saniya kaga a raka a tabi kuma yana tunanin kowa ya zo sai ta kai ayoyi haka nan yake idan mutum ya koyi wayannan abubuwan ko za ka zai zauna lafiya ya tuka to abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana za mu dakata nan insha Allah ta'ala sati ne zuwa sai mu ji duk wanda zamu koya hadisin naga akwai tambayoyi bari mu duba musamman masu alaka da karatun mu a ragowar mintunan da muke da su sai mu biya akwai wannan tambaya na yan Nigeria ya ce yin zakar amfanin gona wannan ba ta da alaka da karatu bari mu ajiye ta tukuna misali na ga yanzu ba ai ma girbi ba ko jira kawai ta nafi ba ai girbi ba wannan tambayar da yake mutum ne ya tashi ranar juma'a da janaba to ita ma na gaba ta da alaka da karatu sosai sai mun ga babu za mu dau wannan ma wannan yayi addu'a karatukan da ake yi mana Allah ya saka maka da alkhairi amin ma haka sai yake na kasance ina so na yi aure duk tambayoyin ba su da dogon wannan ai dogon wasiƙa ne ba duk ba su da alaka amma bari mu karanta ba mu ga mu ga wannan eh yau wato ga wata ta karshen nan ita ce mai alaka da karatu wanda ya tambaya wanda wato yana tambaya kan cewa wanda ya tafiya sai yayi sallah bai tabbatar da gabas ba sai kuma wato eh wannan ita ce tambayar ta bai tabbatar da gawar zuwa ya gama a sajen sa ijtihadi mun yi wannan magana a baya babu istiqbalul qibla ba ta kila baya ne idan ijtihadin ce shikenan ba komai duk inda ya kalla ya sallah tayi ba kuma wanda zai tambaya da shine abin da yi kuma ba shi da application da zai nuna maka gabas misali duk da yanzu an samu wannan ci gaban ba zai iya kuma ganewa ta fitowar rana ko taurari ba in ya kalli ko ina ya sallah tayi a ina ma tuwallu fasamma waje walla sallar ta yi wallahu alam to wannan da yake kuma yana buƙatar addu'a to to masha Allah yace da Allah akwai wata mutum uku da yake zuwa sata addu'a wanda duk suna halartar karatu cikan da muke yi gaba daya wanda sun sami makaranta ta NDA Nigerian Defense Academy kenan ko cewa to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tallafa musu Allah ya agaza musu Allah ya sa su zama ambasadoji na addinin musulunci muna musu wasiya da su ji tsoron Allah da inda su inda suka damu kansu kuma insha Allah za mu ci gaba da sa su a cikin addu'o'in mu ne da gobe to wannan tambayar shine um yake cewa Allah ya saka maka da alkhairi malam na kasance ina so na yi aure amma hakan ya ki yiwa duk lokacin da na samu mijin da zan da zai aure ni sai maganar auren ta matsu sai ta lalace an kai ni wajen wasu malamai sun ce wai ina da aljanu su ne suke wani sune suke hana na aure to malam dan Allah wata hanya zan bi ta sunna wadda zan sami zan samu su bar jikina nagode Allah ya saka da alkhairi ya mai da ku gida lafiya to kaga wannan na farko abin da muke so mu fara dauke mata ta fara ta fara cire wannan abin da aka sa mata a zuciya na cewa aljanu sun hana ta aure ta fara cire wannan domin wannan illa ta farko da aka yi mata ke eh mun yadda ko shakka babu mun yadda akwai aljanu kuma suna cutarwa domin Annabi alaihi salatu wasalam ya ga ya mana amma ko da yaje da wanda aka yi wasiri ko da sihirin aka yi mana a gaban sa da wanda yake da matsalar aljanu ba a zo ka bashi karfi kullun zuciyarka ta rika samun karfin cewa Allah ya yi ma jarabawa kuma yana nan baya bai to wannan shine wato maganin ka na farko cewa ya jarrabe ka sannan baya bacci baya jiggiɗi la ta akudu hoce na tun wala nau shawarar da take nema shine abin da zan gaya mata in ma tana da matsala ta jinnu shine alal akalli ta samu kwana 40 kullun sai ta je bakara kullun kuma bakaran nan ba sai a zama ɗaya ba kullun da Allah sai ta iya suratul bakara idan ta fara aya wato izu biyu ko uku sai ya zamto ta gaji sai ta alama abin da yake bacci kawai ta tabbatar da jiya abu na farko kenan sana abu na biyu a tsawon kwanaki mara ko kwana uku ko bakwai bayan ta biya addu'o'i kwanciya bacci a zakar ta karanta ayatul kursi guda 50 yana da wahala amma ta dauri tayi 50 insha Allah ta'ala sannan abu na uku ta dage da istighfar ko da yake zama abin da ya zamto ya lauki a bakinta musamman na sabon sabon albisir ka rika yawan yin wannan insha Allah ta'ala duk wasu matsalolin da Allah zai yayi mata matsalolin yan rukuya shine idan suna so su mai da ke kwastoma source of income to za a ga miki cewa wani aljanni ne yake da miki mun yadda akwai aikin jinin aljannin soyayya akwai shi aljannin soyayya na ya fi namiji ma iya soyayya abinda kullum abinda muke ga yawa mata kenan abinda namiji zai gani abinci goma yake sha'awa aljanni a sakan goma yake sha'awar sa a sakan goma iza kullum yake so ai kokari a kiyaye saboda haka ana samun wannan mafi yawanci kuma ga wajen cikin kiya wani lokacin idan abubuwan ka taso suna iya hana mace aure ko in dai auren ki ta zuban mata da ciki ko kuma ta hana ta haihuwa duk ana samu amma wasu da zarar an yi aure ko da ashikin ne to an riga an gama ne an riga an gama ne da zarar ta nace da addu'o'i Allah ya taimake ta aka yi auren shikenan amma yadda da cewa wani ya sa miki hannu ko aljani ya hana ki aure ki tafi akan wannan ko da kina mafarke mafarke to ki dage da sai ga yawa Allah madaukakin sarki da ke da aljanna da malaiku duk Allah ne ya halice sannan wanda yake gamsu da nagartarsa ki sai rika sake addu'a ko baki ba wata matsala ki ba da Allah a rika saba addu'a shikenan wannan shine gaskiya shawarar da zan bata sai amfani da ita cewa in Allah ya danta wannan mun bawa da yawa maza da mata ma musamman mata shawarwari irin wayannan kuma sun samu sa'ida akwai da na sani da irin wannan matsalar da ta yi yawo gurin bokaye da yawa dan bokaye ne da karshe aka ba ta shawarwari yanzu ina ji ayyan ta hudu saboda haka ya kamata a koma zuwa ga Allah kuma ku gane cewa kowa fa Allah yana iya mai jarabawa yawa sai Allah waje miki jarabawa shikenan duk wanda bai aure ba aljanu ne da shi duk wanda bai aure ba ba haka bane ba haka bane saboda haka ya kamata a lura da wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya baki mafita Allah madaukakin sarki ya ya yayi miki abubuwan da yake damu daga nan ma kawai ki je wani wani jajajen mai rukuya ko wani wani wani boka ya sa miki da pressure kullun kina cikin damuwa saboda haka ya kamata a kiyaye wannan kuma mai tambaya akan amfanin kayan gona ina ga kyalin jira ne tunda ba yi girbi ba sai sati ne zuwa insha Allah ta'ala wannan yana magana akan mutum da ya tashi da janaba ranar juma'a ita za mu amsa kawai mu hakura to kamar yadda malamai suke faɗa ya halatta yayi wanka daya da niyya biyu niyyar wankan janaba da wankan juma'a to amma sai ya manta a lokacin wankan yayi niyyar wankan janaba kadai banda banda na oke wankan juma'a kade banda na janaba to sai yace to malam hakan ya wadatar ko kuwa tunda bai yi niyyar wankan janaba ba akwai matsala a wankan akwai matsala a wankan yawa ai gwara ma ce baka yi juma'ar ba akwai matsala a wankan halaka fata malam saboda haka wankan ka ana na ana bin ka wankan janaba sai kai wannan shine magana gaskiya ai tunda muka ce wanka ne ba kaga ai sallah ba ce ba yawa shine kawai kaga in ce juma'a ya alaga ba da malam kai kokari ka biya salloli na na na daga jiya zuwa yau Allah ya dace da wannan tambayar insha Allah zan sa ta alƙaji ita tunda amfanin gona ne kuma na san ba fara girbi ba sati ne zuwa zamu bayani Allah ya dace da in kuma ya san yayi girbi yanzu ne to zai iya samu na sai mu tattauna akwai ne kankana kankana ana yi ana ana yi hawa malai kuma Allah ya dace da nam yawa kaji komanda yake to shi ma wanda ya kasa ƙara aure shi ma aljanu ne suka kama shi shekarar sa 40 yanzu bai ƙara aure ba sai a ce aljanu ne shi ma kawai sai a ce aljanu ne wanda bai ƙara ba yanzu sai ka ce sai ka ce gwani habibu aljarati ta kama shi haka ba zan ta wani sai ka ce aljarati ta kama shi ba da aiki wannan adadi abubuwan shi wannan addu'o'in mu ne muka fi karfin sa kawai eh dani da gogo abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukata wayannan bayan Allah da suka samu admission NDA Allah ka agaza mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa masu neman aiki da sana'a da admission na makarantu Allah ka taimake su waɗanda suka ga aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka galama Allah ka ba mu damuna mai albarka matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih haymatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a sirata ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا عمر عمر da ku alala gobe kamar kana da lokaci da safa ina son na mutane wani aje ne shi wannan an sa rana da yawa ba Thank you. Thank you.
Thank you.